رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanar da mu a wannan safiya duk wata Allah ya sa mana kuma albarka a cikin ta a ci gaba da karatun mu na muftasar al-akhbari fi al-ibadat muna cikin inda malamin ke bayyana mana wasu matsaloli na wanda ya manta wani abu musamman daga cikin rukunai من كرنت ياتي ومن نسي الركوع وتذكر في السجود رجاء قائما من ينهو ياتي ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم ركع وسجد بعد السلام ومن نسي سجدة واحدة تذكرها بعد القيام وتذكرها بعد القيام رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس نني متذاقه القرآن قال ومن نسي سجدتين نعم خر ساجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السلام تنن يكتع سيسي فإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السجود وزاد ركعة في موضعها بانيا فإن تذكر السجود إذا متنيتنا ويا بر سجدا بعد رفع رأسه باين لقو كنسا من الركعة التي تليها دقا ركعة وتودتك بمنا يدقو كنسا دقا ركوء دقا ركعة دتك بمنا ركعة tamada ala salati to sai ya zarce akan sallarsa wannan sai an ba da misali mutum yana sallah misali mu ɗauki sallar azahar a sallar azahar din nan yana cikin raka'a ta biyu misali raka'a ta biyu sai ya manta bai yi sujada ta biyu ba daga sujadarsa guda ɗaya yana ɗaguwa daga sujada kawai sai da ya zauna kamar zaman da zai koma ya sake wata sujadar sai ya ɗauka ta hiya zai sai ci gaba da tahiyarsa ta farko tun da dama a zaune ki ko da ya tahiyarsa ta farko sai ya miƙe kuma sai ya kawo raka'a ta uku to a raka'a ta uku nan idan har ya ɗago kansa daga ruku'un wannan raka'a ta uku sannan sai tuno cewa a'a aiko a raka a cikin nan kafin yi wancan zaman da ya tsammanin na tahiya ne ya bar sujada tun da ya kulla wannan raka'a ta uku domin daga an dago daga ruku'u ai an kulla raka'a ko to damar da yake da ita ne ya koma yayi wancan sujada ta kufti ba kamar wanda muka karanta a wancan karan yana cikin misali raka'a ta biyu sai ya tuna a wancan raka'ar da ta gabata ya bar sujada ko ko kuma bai yi nisa ba dama bai yi ruku'u ba to sai ya dawo ya yi sujada ai haka ya faɗa ko yawwa to wannan ana zancen wanda bai tuno raka'ar ba sai da ya gama kulla raka'ar da take bayan ta ma'ana raka'ar da take bin wannan da ta lalace din bai tuno wannan cewa ta lalace ba sai da ya gama kulla ta ma'ana ya dago daga ruku'u in ko ka dago daga ruku'u to raka'a ta samu ina fatan mun fahimci abu yawwa to in wannan abu ya faru sai ce tamada ala salati tamada ma'ana ya zarce a cikin sallarsa ba zai tsaya ba yawwa walam yarje kaga ba zai dawo ba yace wa algha rak'ata sujudi sai watsi na rak'ata sahwi ne ko yawwa wannan ya samu sujudi wannan bugun na wanda ban yake da naku wannan kuma shi fi dacewa na? eh haka ne wata daddara haku ga suna biyan yawa sai ce wa'alga raka'atar sahawi shi kai na da naga wannan na ce to wannan gun kamata ya ce wa'alga arraka'atar lati na fiye fiye sujuda ba raka'atar sujudi ba da haka in ma sujudi ne ke na'am وألغى ركعة السهو sai ya watsi da wancan raka'a wanda ya yi sahawu a ciki ya yi rafkanuwa a ciki wace ce a misali da muka bayar raka'a ta biyu yau wato sai ya watsi da ita ya ɗauka ai wannan ta mutu ta lalace ba ita ba shi da wannan raka'a sannan me zai yi yace wa zada raka'atan fi mawdi'iha sai ya rama wata ya ƙara wata raka'ar a madadinta fi mawdi'iha nan yana nufin a madadinta ba ya nufin a dawo wurin tunda wurin ta ai ya kuce yawwa baniyan yana mai gini me yake nufi da yana mai gini tunda wanda ya rasa dincan ta lalace raka ta nawa ce da biyu to ya samu ta daya kalau take ko ya yi ta uku ya kare ta sannan ya tuno kaga wannan ta uku ya gama ta ba tare da ya karanta mata sura ba ke tunda dama fatiha kawai ya karanta to in ya dago kuma lokacin da ya tuna wannan zai watsi da wancan to gini zai yi akan cewa waɗannan salloli nasa da ya ko rakawai guda biyu da suka gabata haka suke a jere ma'ana ta ɗaya tana nan a ta ɗaya ta biyu ta lalace to ta uku sai ta taso sai ta dawo makamin ta biyu mun fahimci abu yawwa to kuma ka ga kenan sai sai ya karo ta uku wata ta uku sai ya karo kuma ta hudu don aka ce baniyan zai yi shi kamar su ne na ƙarshe ma'ana gini zai akan cewa yana da raka ta ɗaya yana da raka ta biyu ma'ana kenan zai yi waɗannan guda biyun ƙarshe a da fatiha kawai ba tare da sura ina fata mun fahimci abin shine yake nufi da baniyan yau gini zai yi ba wato zai yi kamar zai a da'in farko bane zai ɗauki cewa misali raka'a ta farko ita ce ta farko abin nan ya ce zai kara'i ba ba kara'i kai zai ba shine ma'anan baniyan ba zai ce a to shikenan tun da ta biyu ce ta lalace ta biyu kuma tana da fatiha da sura to yanzu bari in mata fatiha da sura a'a zai gini ne a matsayin cewa ta biyun nan da ta lalace to ta uku ta dawo madadinta to yanzu yana da ta ɗaya yana da ta biyu ta uku kuma ga shi amana yanzu kuma ya gama ta da haka ga zai zauna ya iya ko ba haka ba sannan kuma sai ya miƙe sai kawo raka'o'i guda biyu a jere waɗanda masu fatiha ne babu sura yanzu ke kaga sai ya tashi a matsayin mai kenan ya yi rasa'o'i guda hudu ɗaya ce kawai ta samu sura mun fahimci abin ma'ana raka'arsa ta biyu wadda da ita ce ta uku da ta dawo ta biyu ba ta da sura to don haka kenan me zai sai sai ɗarkuwar sajada qabla salami sai sujada kafin sallama in kanat min al-ulayni idan raka'ar da ya manta ɗaya ce daga cikin raka'o'i guda biyu na farko shi yasa na bada wannan misalin a matsayin raka'a ta biyu ce wadda aka yi manta wannan mun gane yanzu me dalilin da yasa zai kabli saboda sai daga cikin rakoɗinsa wadda ta cancanta ta samu sura ba ta samu ba mun fahimci abin insha yau ya yi rage wata zakara haka ne ko ba da aqdi salisati ma'ana idan raka'an nan da ta lalace ɗaya ce daga cikin rasa'o'i guda biyun farko sannan kuma tunawar ma bai tuna ba sai bayan ya kulla ta a ta uku mun nan yawa domin mai ta uku nan mai fatiha kawai ita ce za ta tashi ta koma madadin ɗaya daga cikin wasan da ta lalace sawa'un ta ɗaya ce ko ta biyu kamar a misalin mu kun ga ta biyu ce ko kaga kenan an koma an samu raka'o'i guda biyu ɗaya mai fatiha da sura ɗaya kuma mai fatiha babu sura tunda ku an yi wannan kuma ba dama a koma a gyara to haka zai basu sai kuma ya gini ya karo raka'a guda biyu kowace mai fatiha kawai kaga kenan ya tashi da raka'o'i guda hudu ɗaya ce kawai mai sura don haka wadda ba ta da sura nan tana buƙatar a yi mata kabli sai mata kabli mun gane ko kulla raka'a yawwa da ya tuna kafin kulla raka'a kaga shikenan sai mata sai mata sura in ya mata sura sai ruku'u shikenan kuma kaga sallarsa ta gyaru sai zama mai zai ba a bi zai kamar da zai zai gya mana mun fahimci abin shi yasa yace wa ba'da salami ai wa sajada ba'da salami amma zai sujada bayan sallama in lam takun min al-ulayn in ya zama cewa wannan raka'ar da ta lalace ba a ɗaya daga cikin rakowi guda biyun farko ba to ga sai mu bada wani misali kenan ko misalin na biyu shine a ce kana sallah kai raka'a a sa azhar din da mu tsaya azhar sai kai raka'a guda biyu lafiya lau da fatiha da sura kowace ka zauna kai tahiya sai ka tashi kana raka'a ta uku raka'a ta uku nan ita ma ka kullata sai ka dago daga ruku'u ka tafi kai sujada da kai sujadan nan sai kai sujada ɗaya maimakon kai biyu ta so wadda kai za ka zauna kai abin nan kai zaman tsakanin sujada guda biyu ko sai ka koma sai ka manta sai ka miƙe tsaye mun fahimci abin sai ka tafi raka'a ta nawa ta hudu to a raka'a ta hudu kai karatun fatihar ta tunda da mawacin ita ma ta ukun fatiha kawai kai ko to wannan ta hudun ita ma sai ka karanta mata fatiha har kai ruku'u ka kai ruku'u ka kulla raka'a ta hudu sai baka tuno ba sai da ka dago daga ruku'u ka ce a ashe raka'an nan ta uku ban yi mata sujada ba to wace raka'a ta uku ta zama ne ta lalace sai zama wannan ta hudu da ka kulla sai ta koma ita ce ta uku kaga sai ka tsaro wata raka'ar guda daya ita ma mai fatiha kawai sai kuma kai ruku'u sai ka yi sujada sai ka zauna kai tahiya kai sallama yanzu sallar ka ta cika kuma raka'o'in ka guda biyu na farko kowace akwai fatiha da sura raka'a ta biyu kuma mai mai fatiha kawai babu sura ka gyara ɗaya da ta lalace ka tsaro wata raka'a kaga sallah ta cika amma an samu mai ƙarin raka'a guda da ta lalace to shi yasa yace sajada ba'da salami sai ka sujada bayan sallama mun fahimci wannan yawwa sai ce in lam takun min al-ula yani ko yawa ita wa ba da salami in lam takun min al-ulayayn aw kanat minhuma ko imana zai yi sujada bayan sallama in wannan raka'ar da ta lalace ba ta cikin raka'o'i guda biyu na farko wato tana cikin raka'o'i guda biyu na ƙarshe kamar a wannan misalin da muka bayar raka'a ta uku ce ta lalace mun gane wannan aw sai ce aw kanat minhuma ko kuma a ɗauka ma cewa tana cikin raka'o'i guda biyu na farko din kamanta amma kuma wata zakara kabla aqdis salisati sai ya tuna ya tuna cewa raka'an nan ta biyun ta lalace amma kafin ya kulla raka'a ta uku ya tuno misali mu koma misalin mu na ɗansu ka yi raka'a ta biyu sai ka manta wannan sujada da ka taso bayan ka yi zaman tahiyan nan ba kana ta uku ba to kana ta ukun kana tsaye kafin ka biyu rukuku sai ka tuna cewa raka'a ta biyu ka fata da zuba ta da sujada ta lalace to tunda baka gama kulla wannan ta ukun ba me da ita ita ce ta ta biyu mun fahimci wannan kaga sai ka karanta mata sura tunda kana tsaye dama sai ka tuno sai kai sura bayan ka gama fatiha nan sai kai ruku'u sai ka dago daga ruku'u sai ka tafi kai sujada sai ka zauna kai zaman tahiyya yanzu ka samu raka'a biyu saboda ta da ta lalace sai kuma ka tashi sai ka kawo guda biyu mun fahimci wannan guda biyu masu fatiha babu sura shikenan abunka ya gyaru don me za ka yi wannan sai ka kabinan sujada yaushe bayan sallama domin me sai ce li anna surata wal julusa domin ko da karatun sura da zama domin karatu da kuma zaman tahiya lam ya futa ba su kuce maka ba ka samu damar ka gyara ka yi su mun fahimci abin shine ma'ana lam ya futa za ka kawo tasniya abu guda biyu ne da me da sura da kuma su abin nan junus mun gano wannan yawwa ina fata mun fahimci abin sun domin kasancewar ka samu damar ka karanta sura kuma kai zaman tahiya don haka abin da zai ja maka ba'adi ai kabili rashin suran nan yanzu ya kufci don haka yanzu abin da za ka yi sujada ba'adi za ka yi saboda baka samu wannan ƙarin raka'a da ta lalace a cikin sallar a cikin kuɗe ki ko? An bayanci abin sosai? Yawwa. To, sai kuma ya ce wa man sallama shakan fi kamali salatihi batsalat salatuhu. Mutumin da yana kokwantan sallarsa ta cika ko ba ta cika ba sai sallama a haka to sallarsa ta ɓaci. Yawwa in kana kokwanto ka tsaya ka gyara abin da kake kokwanton nan ka tabbatar da ka gama da kokwanton babu shi. duk abin da kake kokonto in raka'a ce bata cika ba in sujada ce ka za sai ka kawo shi ko menene sai kuma kai sujada bayan sallama mun fahimci abin yawa yanzu dai abubuwa guda biyu muka tattauna aka gula mana su suka zama uku haka ne da misalin dai da muka bayar duk za ka gane misalin farko da muka bayar kana sallah a raka'a ta biyu ko ka ɗauka ta ɗaya ba na son in sake maimaita misalin ne da ɗayan dan kar mu sake rikicewa mu tsaya akan wannan misali da muka bayar na biyu raka'a ta biyu sai ka manta ba kai mata sujada ba baka tuna ba an sai bayan kayan zaman da kake tsammanin na tahiya ne ka kuma taso kai raka'a ta uku ka karanta mata su abin nan fatiha ta kai ruku'u ka dago daga ruku'u sai ka tuno cewa raka'a ta biyu ta dazun nan ta lalace baka yi mata sujada ba kaga ba ka da damar ka koma kai gyara ko sai kuma ka dauki wannan ta uku sai ta koma ta biyu sai ka zauna kuma kai tahiya sannan sai ka tashi ka koma kai fatiha da abin nan rako'i guda biyu masu fatiha kawai kaga yanzu baka samu damar ka koma ka gyara ba amma ka watsi da raka'a amma kuma wannan raka'o'i naka guda hudun nan akwai guda ɗaya wanda ba ta da sura don haka sai kai sujada ka bi mun fahimci wannan insha Allah yau wannan kuma idan a raka'o'i guda uku karshe ne kai mantuwar nan ta sujada to sai kai watsi da raka'an nan kuma sai ka ƙara wata raka'ar kuma kasancewar kayan da biyun ka kalau baka da bukatar ka yi wani kabili don haka ba abi za ka yi saboda ƙarin raka'ar da ta lalace to ban shirin shi ba insha Allah ko kuma idan wancan lokacin da kake raka'a ta biyu da ta lalace to ka tuno kafin ka gama kulla raka'a ta uku lokacin da kana tsaye kana karatu sai ka tuna cewa ta biyu ta lalace to shikenan sai ka canza ta biyu ta uku nan sai ta koma ta biyu ma'ana sai ka yi mata sura sai kuma ka zauna kai tahiya bayan ka yi sujada shikenan ka ga raka'a biyu yanzu ka same su kalau sannan kuma sai ka ci ko raka a biyu sai kuma ka sujada bayan sallama saboda an samu ƙari a sallar shi ke nan abu da muka yi ina fata an gane insha Allah to Allah ya ƙara taimako Allah ya ƙara mana ilimi Allah kuma ya ba mu daman aiki da ilimin da muke da shi wa asiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله